أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله Babu falalar taimakawa wanda ya fita yaƙi don taimakawa addinin Allah. Taimakawa wanda ya fita yaƙi don taimakawa addinin Allah to a taimaka masa Bi falalar da markubin.
take. ko dai a bashi abin da zai hau ya je wajen yaƙin وغيره ko waninsa
وإلى فتح في آله بخير da kuma a tsaya a kulan masa da iyalinsa bayan fitarsa a kula da suko da alheri.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابو كريب وابن ابي عمر واللفظ ولم لابي أبي كريب كريب قالوا قالوا حدثنا حدثنا ابو معاوية عن معاويه الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن ابي مسعود الانصاري قال ابو مسعود الانصاري يتي جاء رجل إلى النبي صلى wani الله عليه mutum ya zo wajen annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam وقال ya ce إني أبد أبي ni dabbar da nake hawa ta halaka wato فحملني ubdi abin rajuli dabbar da yake hawa ta halaka نعم kamar na mai shi hariri ne a mukama in ni mur'un ubdi abi ba'adal waja wa ta'abi Na'am.
ubdi abihi dabban da yake hawa ta halaka to fahimni shi yasa rasulullah ina so ka bani dabban da zan hau فقال sai manzo Allah ya faqala faqala sai manzo Allah ya ce ما عندي ba ni da dabbar da zan baka ka hau ba ni da dabbar da zan baka ka hau فقال رجل sai يا wani mutum رسول ya الله rasulullah أنا أدله على من يحمله ni zan nuna masa wanda zai bashi dabbar da zai hau ni ne zan shiryar da shi bisa wanda zai ɗauke shi فقال رسول sai الله صلى الله manzala عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce من دل على خير wanda ya shiryar masa alheri فله مثل أجر za فاعله a bashi kamar ladan wanda ya aikata alheri Mm.
za a bashi kamar ladan wanda ya aikata alheri
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حا وحدثني بشر بن خالد أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة حا وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد da wannan isnadin حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عفان حدثنا عمار بن سلمة حدثنا ثابت عن انس بن مالك حا تأويل.
حدثني ابو بكر بن نافع واللفظ له حدثنا بعض حدثنا عمار بن سلمة حدثنا ثابت عن انس بن مالك ان فتى من اسلم قال wani mutum wani saurayi daga kabilar aslamu ya zo ya ce يا رسول الله ya rasulallahi اني اريد الغزو ina nufin zuwa yaƙi وليس معي ما اتحجز ma ata jahazu ba ni da abin da zan yi shirin zuwa yaƙin da shi Mm.
ba ni da abin da zan yi shirin zuwa yaƙin da shi قال ya ce ائت فلانا ka je wajen wane فانه قد تجهز hakika shi ya yi shirin zuwa yaƙin فمرض amma kuma rashin lafiya ta same shi ya yi shirin zuwa yaƙin amma kuma rashin lafiya ta same shi fatahu sai mutumin ya je wajen mutumin wanda aka ce ya yi shir- shirin zuwa yaƙi amma rashin lafiya ta same shi faƙala ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce a gaishe ka yana karanta ma gaisuwarsa wa yaqulu kuma yana cewa da kai adinil ladzi tajahhazta bihi ka bani abin da kai shirin zuwa yaƙi da shi qala sai mutumin ya kira matarsa ya ya fulana ce ke wance adihil ladzi adihin lazai ta jahazu bi ki bashi abin da na yi shirin yaƙi zuwa yaƙi da shi wala tabisi anhu shay'an kakki ce za ki rage komai ba za ki bashi ba fa duk wallahi abin da yake na yi shiri ne da shi don zuwa yaƙi to ki fito da shi a bashi
fa wallahi na rantse miki da Allah la tabisi minhu shay'an ba za ki tsare wani abu ba daga cikinsa fa yubarakallaki fa yubarakallaki fihi fa a sanya miki albarka a ciki abin da ka tsare ba za ki ga albarkarsa ba manzon Allah ne ya ce mu bashi don abin da na yi shirin yaƙi zuwa yaƙi da shi حدثنا سيد بن منصور وابو Mm.
الداهر قال ابو الداهر عبد بن وهب وقال سيد حدثنا عبد بن وهب اخبرني عمرو بن الحارث ابو بكر بن الاشج عن عبد بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله يا صلى كما الله عليه قال صلى وسلم الله عليه وسلم أنه قال قال صلى الله عليه وسلم يا شيخ من جهز غازيا في سبيل الله wanda ya shi tanadin mai fita yaƙi don idan taimakawa addinin Allah ya shirya guziri ga wanda za shi yaƙi don taimakawa addinin Allah faƙar gaza to za a ba shi lada kamar da a ce shi da kansa ya je ya yi yaƙi wa man khalafahu fi alihi bi wanda ya khairin tsaya ya kula masa da iyalinsa da alheri bayan fitarsa fa to kargaza shi ma hakika ya yi yaƙi
حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا حسين المعلم حدثنا يا ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بصر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال zaid ibn halid al-juhani yace قال نبي الله صلى الله عليه annabin وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من جهز غازيا wanda ya shirya kayan fita yaƙi ga wanda ya nufi zuwa yaƙin فقد to za غزا a rubuta masa kamar ladan a ce shine ya je da kansa ya yaƙin وما خلف غازيا في آله wanda kuma ya tsaya ya kula da iyalin wanda ya fita wajen yaƙi فقد to shi غزا ma za a rubuta masa ladan kamar da a ce shi da kansa ya je ya yaƙin
حدثنا زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن علية عن علي بن المبارك حدثنا يا ابن ابي كثير حدثني ابو سعيد مولى المهري عن س- عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo بعث Allah sallallahu alaihi فأسا wasallam ya aiki wata rundina الى بني لهيان zuwa bani lahyana من daga هزيل kabilun banu huzailin فقال sai manzon Allah ya ce لينبئس من كل رجلين احدهما mutum biyu dukkan mutum biyu su tsaya su shirya kayan zuwa yaƙi na mutum ɗaya
والاجر بينهما ya zama ladan tsakaninsu ladan za a raba musu
وحدثني اسحاق بن منصور اخبرنا عبد الصمد يعني بن عبد الوارث قال سمعت ابي يحدث حدثنا الحسين عن يحيى حدثني ابو سعيد مولى المهري حدثني ابو سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ba asa ba san ya aiki wata rundina بمعناه ma'anar hadisin da ya gabata wancan hadisin ne na ya ibn abi kasir وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبيد الله عن ابن موسى عن شيبان عن يحيى بهذا الإسناد مثله مم.
وحدثنا سيد بن منصور حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى الماري عن أبي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله manzo صلى Allah الله عليه وسلم sallallahu alaihi بعث إلى wasallam بني ya ديانا aika rundina zuwa banu lihiyana ليخرج من كل رجلين رجل ya ce lalle mutum ɗaya ya fita daga dukkan mutum biyu mutum biyu su haɗa buziri in ya so ɗaya ya tafi yaƙi ɗayan kuma ya zauna yana kularwa da wanda ya tafi yaƙin iyalinsa ثم قال Sannan ya ce, للقائد eh?
ثم قال للقائد sannan ya ce wanda duk ya zauna wanda ya zauna ɗin ya faɗa musu أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير duk wanda ya tsaya ya kula da iyali da dukiyar wanda ya fita yaƙi kula ko ta alheri كان له مثل نصف أجر الخارج za a bashi kamar rabin ladan wanda ya fita
باب همة نساء المجاهدين babin cewa akwai alfarma ga mata wanda suka fita yaki
واسم من wato خالف cewa a kula da su ka a ce za a taba su tabawa ba ta alheri ba ko za a kula da su kula ba ta alheri ba an faɗi ladan kula da su kula ta alheri نعم to kuma ita rayuwa bayan da ba ta zuwa mutane iri-iri ne مم.
akwai wanda shi allah allah yake wani ya fita yakin shi kuma ya ringa neman matarsa matar wanda ya fita wajen yaki to cewa irin wannan abu ne mai muni kwarai Eh, wa ismi man hanahum fihinna Mm.
da is- da zunubin wanda ya ha'inci wanda suka tafi yakin a cikin matansu ko iyalinsu مم. حدثنا وك بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرصد عن س- عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال ya ce قال رسول الله قال صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين alal alƙa'idina.
ka'idina farmar da matan wanda suka tafi yaƙi suke da ita akan wanda suka zauna su ba su je yaƙin ba كحرمة kamar أمهاتهم alfarmar iyayensu yanda za ka ga girman mahaifiyarka haka yake wajibi ka ga girman matar wanda ya tafi yaƙi don taimakawa addinin Allah
وما من رجل من القائدين ba a samun wani mutum a cikin wanda suka zauna su ba su je yaƙi ba ya khalifu rajulan min da almujahidin fi ya alihi tsaya a ya kula da ma iyalin wani daga cikin wanda suka tafi yaƙi fa yakunuhu fihim amma kuma garin kular da su ya ha'ince shi a cikinsu illa waqifa lahu yawm alqiyamati sai an tsaye da shi gare shi ranar alkiyama fa ya'khudhu min amalihi ma in sha'a ya so ya ɗiba daga aikinsa na kirki shi wanda ya fita yakin ya ɗiba daga aikin shi wannan mutumin da ya ha'ince shi a gida daga aikinsa na kirki duk irin abin da yake so amma zan nukum kuna zaton zai rage masa kuna zaton zai rage masa ina
حدثني محمد بن رافع حدثنا ابن ادم حدثنا مسعر عن علقمة بن مرصد عن ابن بريدة عن ابيه قال قال يعني النبي صلى الله عليه annabi sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce بما حديث kamar ثوري hadisin ah, wato sauri da ya gabata وحدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عنب عن علقمة بن مرصد بهذا da الاسناد wannan isnadin فقال ya ce خذ من حسناته ما Allah zai ce da شئت shi wannan kaɗai bi yadda duk kake so daga kyawawan ayyukansa فالتفت الينا sai رسول الله manzo صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam ya فقال wayo mu ya ce da mu فما ظنكم muna zaton zai rage masa wani abu ai ba zai rage masa wani abu ai gaba ɗayan hasanar zai ɗebe
باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين Zamun cewa farillar yaƙi ta saraya daga wanda suke da hanzari masu hanzari su ba a sharɗanta ko ba a ɗora musu fita yaƙi ba حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لبن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شوبة عن أبي إسحاق أنه سمع براء يقول ya يا ji ذا Allah الآية yana cewa لا game da تقل wannan من ayar المؤمنين da inda ubangiji yake cewa wanda suka zauna suka ki zuwa yaƙi daga mummunai bayan da za a ce sun zamo daidai wal mujahidun fi والمجاهدون في sabilillah su da wanda سبيل suka fita yaƙi dan taimakawa addinin Allah فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم yake da زيدا wannan aya ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci ah, Zaidu فجاء بكتف wato ya zo da allo kafaɗa ta allo يكتبها dan ya rubuta فشكا إلى ابن أم مكتوم ضرورة sai abdullahi umar maktumin ya kai karar da Zarata zarata hu.
makantarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah gashi an ce wanda ya fita yaki bayan da za a yi wanda ya zauna a gida ya zamo kamar sa ba a to ne kuma gashi bakaho ne ba na iya gani فنزلت sai aka saukar da cikon aya gaira ko gairu ulil rarari shine la tawil qaiduna min almu'minina gaira ulil rarari ya sa wannan gaira ulil rarare da babu ita a aya da kawai yadda aya take la tul qafi da bil mu'minin wal mujahidun fi sabilillah amma da shi Abdullah ibn Umar maktumin ya kawo kuka da cewa shi makaho ne ai ba zai iya zuwa yakin ba to shine sai aka saukar da gaira ulil rarari wannan akwai qira'a bi a ciki akwai qira'ar gairu ulil rarari ehen a wato kira annafi'u da zan amin da kisa'i su gaira ulin rarari ko bisa cewa hali ne sauran makarantar ko gairu ulin rarari sauran makarantar hudu gairu ulin rarari akwai kuma kira'a wanda ba sau iya ba gairi ulin rarari ya zama sufa ce kenan ga muminina to قال شوبة shugaba ya ce أخبرني سعد بن إبراهيم عن رجل عن عن زيد بن ثابت في هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين مثل حديث كما البراء hadisin bara'u وقال ابن بشار في روايته مم.
سع- في روايته سعد بن إبراهيم عن عن أبيه أبي عن رجل عن زيد بن ثابت ثابت حدثنا أبو كريب حدثنا ابن بشر عن مسعر حدثني أبو إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا الرابع يستوي يأتي القاعدون من عند آية لا المؤمنين نزل- لا لا يستوي القائدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله تسوكا كلمه ابن أم مكتوم sai ibnu ummi maktumin yayi magana da manzo da فنزلت kai ƙara cewa shi makaho ne fa ba zai iya zuwa yaƙi ba shine sai gaira ulil rarrade ta sauka
باب ثبوت الجنة للشهيد babin tabbatar aljanna ga wanda ya shahada a yaƙi حدثنا سعيد بن عمرو بن الأشجعي الأشعثي الأشعثي وسعيد بن وسويد سعيد بن ولد سعيد واللفظ بن بن سعيد أمرنا سفيان سفيان عن وعن عمرو سمع بن جابر جابر يقول يقول قال رجل amru da dinarin ya ji zabirin abdullahi yana cewa wani mutum ya ce أين أنا يا رسول الله إن ina zan قتلت tsinci kaina ya rasulallahi idan na je yaƙi aka kashe ni قال في الجنة sai maza Allah ya ce aljanna ai kai tsaye aljanna za ka tafi فألقى تمرات mutumin nan da akwai 'yan ƙwayoyin dabino a hannunsa da ya ji wannan magana cewa an ce aljanna zai tafi ai kai tsaye sai ya watsar da su ثم قاتل حتى yaushe zan za ta قتل wannan 'yan guntayen dabinin ga aljanna tana jira nan Allahu sannan ya Akbar.
je afkawa abokan gaba da yaƙi har aka kashe shi وفي حديث سويد A قال رجل riwayar للنبي Zuhairu, صلى الله عليه wani وسلم ya ce da يوم Annabi sallallahu أحد alaihi wasallam ranar yakin Uhudu حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال جاء رجل من بني النبيب النبيت wani mutum ya zo daga banin nabiti إلى النبي صلى الله ya عليه zo da وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam حا tawilin وحدثنا أحمد بن جناب المسيسي Mm.
حدثنا عيسى يعني بن يونس عن عن زكريا زكريا، عن عن أبي أبي إسحاق إسحاق، عن عن البراء البراء، قال قال جاء رجل من بني wani mutum النبيذ ya zo daga banin nabiti قبيلة من wata الأنصار kabila ce daga mutanen madina Faƙala.
banin nabiti dinnan suna cikin mutanen madina Na'am.
fakala ya ce أشهد أن لا إله إلا الله na shaida cewa ba wanda cancanci abota masa in ba Allah ba وأنك عبده na shaida ورسوله kuma cewa kai bawa ne na Allah manzo ne na Allah ثم تقدم sannan ya huce ya فقاتل yaƙi حتى قتل ba aka kashe shi فقال النبي صلى الله عليه bawan وسلم Allah nan tun da yake bai taɓa wani aiki da kirki ba dan yanzu nan ya karɓi musulunci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Amina haza yasiran, wa ujira kasiran." wannan bawan Allah ya yi aiki dan kankani amma kuma ya ga lada mai yawa an ba shi lada lada wanda yake mai yawa
حدثنا أبو بكر بن حدثنا أبو بكر بن نضر بن عبد النف- نصري نبي نصري وهارون بن عبد الله ومحمد بن رافع وعبد بن عبيد والفاظ متقاربة لفظا malaman nan hudu suna dab da juna a ma'anar ɗaya ce lafazan da ɗan bambanci ɗan kaɗan ƙalo su hudun suka ce حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان وهو بن المجيد عن ثابت عن انس بن مالك قال انس بن مalik ya ce بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سيسة ainihin Ainihin.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki bisa sattu dan ya ringa aleko masa abinda abokan gaba ke ciki ينظر ما صنع الإير أبي dange سفيان mai ayarin abu sufiyana suka yi فجاء sai ya zo وما في البيت أحد غيري wagar rasulullah وقال sallallahu alaihi wasallam a ɗakin daga ni sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال mai ruwa da yace la La adari adari man tasana masana ba ba da da sa'i sa'ihi.
ta na manta ta yi akwai wata a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma a ɗakin a sanda shi busa ya saku ya dawo ya dawo قال yace حدثه الحديث ya ba shi labarin قال yace فخرج manzo رسول الله Allah صلى الله عليه وسلم ya fito ya وتكلم magana فقال yace إن لنا طلبة za mu fita neman wasu kafirai ومن كان زاره حاضرا wanda فليكن dabbarsa معنا take nan to ya hau ya biyo mu
فجعل رجال يستأذنون في زهو- في ظهرانهم wasu mutane sai suka haɗu suna zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah muna neman izini dabba mu bata nan amma tana can kan tudu bara mu je mu dauko faqala la manzon Allah ce "Hmm, إلا wannan- من كان زاره wanda حاضرا kawai dabbarsa take a nan shine ake nema ya tawo ba Fadlan- maganar sauraro tafiya ce ta yanzu yanzu tafiya ce ta ana so a je dandana in aka ce sai an tsaya wani ya je labarin ya biye je gare su فانطلق رسول Sai su الله mataki ya za su tsira shi ya sa mu rike su a lagin rat Mm.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi da وأصحابه shi da sahabbansa حتى سبقوا المشركين إلى har suka بدر riga kafirai zuwa badar ya Wada- zo badar وجاء المشركون kafirai suka zo فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يقدمن أحد منكم إلى شيء hatta akuna Ana dunahu.
dunahu kada wani a cikin ku ya ce zai riga ya aikata wani abu sai na zamo ni ne na fara aikatawa ko sai ya an sami izini na kada wani a cikin ku ya ce zai wani abu gaba gadi da kansa ya bari tukuna sai ya ga na yi ko ko ya tuntube ni ya ji mai zanci بدنا المشركون kafirai suka matso kusa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbai قوموا إلى ka taso جنة zuwa ga aljanna عرضها السماوات fadin والأرض ta sammai da ƙasai قال يقول يقول عمر بن حمام الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السماوات aljanna والأرض da take faɗin ta samai da ƙasa ita ce ake gayyatar mu قال نعم manzo Allah ce kwarai ita ce ake gayyata ku zuwa gare ta قال بخ بخ ya ce kai wannan abu ma dalla da shi ma dalla da shi فقال رسول الله صلى الله manzo عليه Allah sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce da shi ما عملك على قولك بخ me yasa بخ kake cewa wannan abu ma dalla da shi wannan abu ma dalla da shi قال يتي- لا والله يا رسول ai الله wallahi ba wani abu ne yasa nake faɗa ba إلا رجعت أن أكون من sai dai أهلها ina sa ran a ce ni ma ina cikin 'yan aljanna قال ya ya ce manzo Allah sai ce da shi فإنك من ai ko kana أهلها cikin ma'abutan nata kai din ma dan aljanna ne فأخذت وراة من sai قرنه mutumin nan ya fito daga wasu dabinai daga jakarsa daga kahon da yake zuba kaya faja'ala ya'kulu ya minhunna haɗe yana ci daga dabinan nan thumma qala sannan kuma ya ce la in ana hayitu hatta ta aqula thamarati hadhihi wallahi in na bari na rayu har wai sai na gama cin waɗannan yan dabinan innaha la hayatun ai tawila rayuwa ce doguwa yaushe ni da aka ce aljanna tana jira na zan tsaya cin wannan dabinan qala ya ce farama bima kana ma'ahu min sai at-tamr jefa ya jifa da abin da yake tare da shi na daga dabinan thumma qatalahu hatta sannan ya qutila yaƙi kafirai har aka kashe shi حدثنا ابن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد ولم ولم يحيى.
يحيى.
قال قال قتيبة قتيبة حدثنا وقال يحيى أمرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال سمعت ابي آه، عبد الله بن قيس يجي ناجي mahaifina وهو بحضرة العدو alhali yana gaban abokan gaba ya tare abokan gaba yana cewa قال رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ان ابواب الجنة hakika تحت kofofin ظلال aljanna suna karkashin inuwar ta kubba فقام sai رجل wani mutum ya رفض miƙe wanda الهيئة yake mai munan kama wato ya sa tsummo karan فقال يا ابا ya ce موسى ya aba musa انت سمعت رسول الله صلى kai الله ne عليه ka وسلم يقول ji manzon Allah sallallahu هذا alaihi wasallam yana faɗan wannan قال نعم yace kwarai قال yace فرجع الى sai اصحابه mutumin nan ya koma wajen jama'arsa فقال yace أقرأ عليكم السلام ina gaishe ku ina karanta gaisuwa ta gare ku ina jin ni daga yau ba ba sake haduwa da da ni da ku a wannan duniya ثم كسر جفن سيفه sannan ya فألقاه karya gidan takobinsa ya jefar da shi ثم مشى بسيفه إلى sannan ya العدو tafi da ta- takobin nan nasa a zare wajen abokan gaba فضرب به ya ta sara da Hatta takobin kutila.
har sai da aka kashe shi ya shahada
حدثنا محمد بن عاصم حدثنا عفان حدثنا عمار أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك قال جاء ناس wasu إلى mutane sun النبي zo صلى الله wajen عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam فقالوا suka ce أن ابعث معنا رجالا muna يعلمون roƙo ya القرآن rasulullah a aiko mana wasu mutane da za su ringa koyar da mu qur'ani da والسنة sunnarka da وبعث tsare-tsaren إليهم سبعين addini رجلا من الأنصار sai ya aiki mutum saba'in daga mutan madina tare da su يقال لهم قراء nana kiransu makaranta domin gwanaye ne a wajen karatun qur'ani fihim Wanda- hadi haramun akwai halin anas ibn malik dan uwan mahaifiyar anas a ciki shine haramu ya ƙara'una alƙur'ana mutum saba'in din nan koyaushe abinda suka sa a gaba karanta qur'ani wa ta dara suna billali suna karantawa maimaita karatun nasu da daddare ya ta'allamuna.
suna koyo wa kanu bin nahari ya ji una da billali rana inda suke sai su je su ɗebo ruwa fa ya baƙuna hu fil su masjidi ajiye ruwan a masallaci ko mai bukata zai bukata wa ya ta su ɗiguna je su yi itace fa ya biƙuna su hu sai da itacen wa ya sharu na biyi su da'ama sai abinci da wannan kuɗin itacen ga ma'abuta rumfar masallacin manzon Allah wani sallallahu alaihi wasallam, da kuma buƙara'i sauran almajirai fa ba sa mun nabi sallallahu alaihi wasallama ilaihim manzon Allah ya aike su zuwa wannan kabila da suka ce suna son a ba su masu koyar da su Qur'ani fa aradu lahum sai kafirai suka tare su wa qataluhum suka kashe su gaba ɗaya cikin qabla an mutum yablughu 70 ɗin nan.
makana ba wanda ya ya tsira kafin su kai un- un- ah, unguwar wa'annan wanda suka ce ana so a- suna so a koyar da su fa qalu a wa'annan sanda kafirai suke kashe su suke cewa allahumma balligh anna nabiyana ya ubangiji ka isar wa annabinmu daga gare daga gare mu anna qallakinaka cewa hakika mu mun gamu da kai faradina anka mun yadda da ladan da ka ba mu waradita ka anna yadda da irin aikin da muka yi saboda kai qala yace wa ta rajulun haraman wani mutum ya zo wa haramu qala ana shine dan uwan mahaifiyar Anas ibn Malik min khalfi daga baya fada ana ya hudu soke ne shi da mashi hatta an faza sai da mashin nan ya fito ta kirjinsa fa qala haramun sai haram ya ce Kuzu kuzuwa rabbil rabbil ka'aba ni ka'abati." kam na rabauta na rantse da ubangijin ka'aba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ashabi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbansa inna ikhwanakum qad yan wannan qutilu naku gaba daya an kashe su wa innahum qalu hakika su sun ce allahumma balligh anna Allah nabiyana ballik anna nabiyana anna qallakinaka faradina anka waradita anna حدثني محمد بن عاتم حدثنا باز حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال انس عمي الذي سميت به annas ya ce amina da aka samu sunansa shi anas ibn malik yana da dan uwan mahaifi sunansa anas
lam yashhar ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam badaran a bai halarci yakin badar ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yake fashaqqa alaihi sai cewa bai halarci yakin badar din nan ba ya zama yana damun amunan nawa haka din yana damunsa cewa ya za a ce yaƙi na farko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da kafirai amma shi ba shi qala yake cewa awwal mashhadin shahid farkon yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halarta a ce ni ba ni wa in arani Allahu mashhadan ai wallahi in Allah ya nuna mun wani yaƙin nan gaba ma rasulillahi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallama la yarani Allahu ma wallahi asnahu.
sai Allah ya ga irin abin da zan yi sai Allah ya ga irin abin da zan yi qala ya ce fahaba an yaqula ghayraha ya shayin ya faɗi wata magana bayan wannan ya faɗi iyaka nan qala ya ce fa shahida ma rasulillahi ya halarta ta da manzo sallallahu alaihi uhud wasallam ya ranar yakin uhudu qala ya ce fastaqbala sa'd ibn mu'adh sadun ma'azin ya tare shi فقال له أنس anas ya ce يا أبا عمرو ya ba amre أين ina za ka فقال ya ce وهل ريح جنة؟
ina mamaki kamshin aljanna a Ajiduhu bi jiduhu ina samun Uhudin.
kamshin aljanna kafin ma ka karasa uhudu dutsen uhudu ya قال ce فقاتلهم ya yaƙe su حتى قتل har sai da aka kashe shi قال ya ce فوجد في جسدي بضع وثمانون من بين أنصار ضربة مي- ودنعة miki ورمية a jikinsa tamanin da wani abu tsakanin sara da takobi da suka da mashi da harbi da kibiya
قال ya ce فقال أخته faƙalar utuhu sai yan uwarsa ita ce ammati yan uwan mahaifina in ji anas ربيع rubayyu'u بنت نظري rubayyu'u yan naru take cewa فما عرفت أخي إلا ببنانه na kasa gane dan uwana sai da yatsunsa da yatsunsa na iya gane shi saboda ko ina a jikinsa miki ne ونزل هذه sai الآية wannan aya ta sauka min almu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qarana fa huwa minhum man yatazawwa ma badalu badalila akwai a cikin mutane a cikin mummune akwai wasu mazaje na gani na faɗa sun wa Allah alkawari kuma sun gaskata alkawarin a cikinsu akwai wanda ya cimma burinsa irin wanda aka kashe kenan kamar shi wannan ana sumnun narre akwai kuma a cikinsu wanda yana sauraro amma dai ba su musanya ba musanyawa kala yace Kala.
ana sumnun malik yace fa kanu Fa ya kanu rauna yarawna sun anna hadha kasance alladhi suna hangen cewa wannan fi aya ta ashabihi.
sauka ne a game da shi ana sumnun narre da kuma ire-irensa
باب من قاتل litakuna kalimatullahi al-ulya babu wanda yaki dan kalmar Allah ta zama ita ce madaukakiya fa wa fi sabilillah wannan shine za a rubuta yayi dan Allah حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ ولفظ ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرثى قال سمعت ابا وائل yace قال na ji abawa yace abu musa da ne mana hadisi ان رجلا cewa wani عربيا mutum balarabe na ƙauye mazaunin ƙauye ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam فقال يا yace رسول ya الله rasulullahi الرجل يقاتل akan samu mutumin da ليبنى yake yaƙi don samun ganima ورجل يقاتل ليذكر akan samu mutumin da yake yaƙi don a ringa ambato ana wani aikwanin yaƙi ne ورجل يقاتل ليرى مكانه A- akwai mutumin da yake yaƙi don a ga matsayinsa a wajen yaƙi فمن في سبيل a الله wayannan gaba ɗaya wa za a ce ya yi yaƙi don taimakawa addinin Allah فقال رسول sai الله maza صلى Allah الله sallallahu alaihi wasallam عليه ya ce من قاتل wanda ya yaƙi لتكون saboda كلمة kama الله Allah ta zama أعلى ita ce mafi ɗaukaka وهو في to سبيل wanda za a الله.
ce ya yi yaƙi don taimakawa addinin Allah حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن العلاء قال إسحاق أخبرنا Isaku shi a tasar آخرنا.
wayar a habara na ce sauran mutum uku ko su wanda suka ce حدثنا a أبو معاوية tasar abu عن mawuyata الأعمشي عن شقيق عن أبي موسى قال ya ce سئل رسول الله an صلى الله عليه tambayi manzan وسلم Allah عن الرجل sallallahu alaihi يقاتل wasallam daga mutumin da شجاعة yake yaƙi don ya nuna sadaukantaka ويقاتل حمية da wanda yake yaƙi don ya kare ƙabilarsu ko jama'arsa ويقاتل da رياء wanda yake yi don riya أي ذلك في سبيل waye الله a cikin wannan za a ce ya yi yaƙi don taimakawa addinin Allah فقال رسول الله sai da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من قاتل لتكون wanda ya yaƙi don كلمة kana Allah ta zama ita ce الله عليا madaukakiya فهو في to سبيل wannan za الله a ce ya yi yaƙi don Allah ya yi yaƙi a cikin tafarkin Allah وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا wato عيسى sabu بن nura موسى hawaihi yake nufi amma na san nunu sa da حدثنا sanara أبو amma شعيب shi شقيق yake عن أبي ali موسى musa قال yace أتينا رسول الله من يوجد صلى الله مزارع عليه صلى الله وسلم عليه فقلنا يا وسلم وكشف رسول رسول الله الله الرجل يقاتل aka بلا samu ta a cikin شجاعة wanda yake yaki dan sadaukantaka فذكر ya ambaci مثله kamar wannan وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري أن رجلا سأل رسول الله صلى wani الله mutum عليه aka bai manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam Anil qitali da fi hukuncin sabilillahi yaki dan azza wa taimakawa jalla.
addinin Allah azza wa jalla فقال الرجل yace يقاتل قربا akan samu mutumin da yake yin yaki dan an fusata shi ويقاتل da wanda حمية yake yi dan ya kare kabilarsa ko jama'arsa قال yace فرفع رأسه sai manzo إليه Allah ya daga kansa zuwa gare shi وما رفع رأسه إليه إلا أنه كان قائما bai daga kansa bai zuwa ga mai tambayar nan sai ko dan shi mai tambayar a tsaye ne ashe kenan daidai ne a shari'a a ce ai wa malami tambaya alhali shi mai tambayar yana tsaye shi ko malamin yana zaune al'ada ce a nan in an yi haka ake ganin an yi rashin ladabi to kuma tunda al'ada ta gudana da haka shikenan eh, a yi yadda za a zauna lafiya Na'am.
Eh, a zauna duk wakacin tambaya amma dai shari'a ba ta yi hani daga a ce ai wa malami tambaya ana tsaye ba shi malamin yana daga zaune فقال ya ce من قاتل لتكون كلمة الله wanda ya العليا yaƙi don kalmar Allah ta zamo ita ce maɗaukakiya فهو في to سبيل wannan shi الله za a ce ya yi don taimakawa addinin Allah shine za a ce ya yi fi sabilillahi باب من قاتل للرياء والسمعة إذ باب- حق النار babin cewa duk wanda ya yaƙi dan riya dan a ji shi a ji sunansa to ba abin da zai ya cancanci wuta kawai حدثنا يا ابن ابي بن الحارثي وحدثنا خالد بن الحارثي حدثنا ابن جريج حدثنا يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن ابي هريره mutane sun watse daga wajen abu huraira Mm.
mutane sun watse daga wajen abu huraira فقال له ناتل اهل الشام sai natin na mutanen sham ya ce ايها الشيخ da ya ga mutane sun rairaye ya ce ya wannan dattijo حدثنا حديثا سمعت سمعته من رسول الله صلى muna so الله عليه ka faɗa وسلم mana wata magana da ka ji ta daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam قال نعم sai ya ce kwarai ko zan faɗa mu سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa إن أول الناس يقرأ يوم القيامة عليه farkon mutane da za a yi masa hukunci a ranar alkiyama رجل استشهد mutum ne da ya shahada an kashe shi a wajen yaƙi yaƙin da aka yi don taimakawa addinin Allah فأوتي به aka zo da shi gaban Allah فعرفه نعمه Allah ya sanar da shi irin ni'imomin da ya yi masa ban ma kaza ba ban baka kaza ba ban baka karfi ba ban baka iko ba فعرفها bawan Allah nan duk ya yarda cewa an masa قال yace فما عملت ubangiji فيها yace da shi to me kai da ni'imomin nan da nema ni'imomin nan da nema me kai a cikin su قال sai mutumin yace قاتلت فيك na yi yaƙi ne domin an taimaka wa addininka حتى استشهدت har aka kashe ni a wajen yaƙin ne shahada قال yace كذبت ƙarya kake ولكنك قاتلت لأن يقال جري da kayi yaƙi ne don a ce kai mai ƙarfin rai ne فقر إلى Ah, wato haƙiƙa an faɗa ثم أمر sannan ubangiji ya yi umarni da wannan bawan فصحب على وجهه aka ja shi a fuskarsa حتى ألقي في har النار aka jefa shi a wuta ورجل تعلم العلم yasa wanda yake ya tsaya ya koyi ilimi وعلمه ya koyar da ilimin وقرأ ya karanta القرآن ƙur'ani فأوتي به aka zo da shi فعرفه نعمه Allah ya sanar da shi irin ni'imomin da ya masa فعرفها bawan Allah nan ya san din ni'imomin ya gane قال يجي.
فما عملت فيها me kai a cikin ni'imomin da nema قال ya ce تعلمت العلم bawan Allah nan zai ce na koyi ilimi وعلمته na koyar da shi gaba yayi na tsaya na koya kuma na tsaya na koya وقرأت فيك na القرآن karanta qur'ani saboda kai قال sai Allah ya ce da shi كذبت ƙarya kake ولكنك تعلمت العلم sai ليقال dai عالم ka koyi ilimin ne dan a ringa cewa kai malami ne وقرأت القرآن ka karanta ليقال هو qur'anin dan قارئ a ce mai karatu qur'ani ne فقد قيل to an faɗa din an kira ka malamin an kira ka makarantun qur'ani ثم أمر به iyaka ladan da zaka samu kenan sannan kuma Uba- ubangiji ya umarni da shi فصيب على aka وجهه حتى tashi a ألقي في fuskarsa النار aka jefa a wuta ورجل وسع sai الله Allah Allah ya عليه ratawa وأعطاه ya من ba shi daga أسناد المال nau'in كله dukiya gaba daya فأوتي به aka zo da shi فعرفه نعمه Allah ya sanar da shi ni'imomin da ya masa na Fa'arafa.
baka kuɗi na baka kaza na baka kaza sai bawan Allah nan ya yadda ya san cewa eh lalle ya furci a gaban Allah cewa Allah kai min ni'imomin nan Kala, yace kama amilta fiha.
ubangiji zai ce da shi to me kai Kala, me kai a ni'imomin nan da na baka kala sai bawan Allah nan ya ce ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaka fiha illa illa anfaqtu anfaqtu fiha fiha laka.
laka ban bar wata hanya ba da kake son a ciyar a wannan hanya sai ko na tabbatar na ciyar a wannan hanyar saboda kai ya ubangiji Kala kazabta.
sai ubangiji ya ce da shi ƙarya kake Walakin naka fa'alta li sai yuqala dai wa ka dawadu.
aikata haka ne dan a ce mai kuɗi ne dan a ce mai baiwa ne Fa qarqila.
an faɗa Summa Shi umira kenan faɗa da bihi.
sunan ubangiji ya umarni da shi Fasu bala aka wajhi.
ja shi a fuskarsa Kuma walƙiya bin sannan aka nari.
jefa shi a wuta
حدثنا علي بن خشرم اخبرنا الحجاج عن ابن محمد عن عن ابن عن ابن جريج جريج.
حدثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال ya ce تفرج الناس عن ابي هريره mutane sun watse daga wajen abu huraira فقال له ناتل sai الشامي na tulu bin qaisin huzami wanda daga mutanen sham ne mutumin filistin ne shi tabi'i ne ubansa ko sahabi ne shi na tulu ya zama shi ne kamar babba a cikin mutanensa a zamaninsa kamar shi ne shugaban mutanensa na'am وقد تسال ya حديثا kawo hadisin مثل حديث خالد بن الحارث wayar halib ibn al-haris باب بيان قدر ثواب من غزا Faganima, faganima waman lam yaganam.
Babu bayanin ladan ya gwargwadon ladan wanda ya je yaki Mm.
ya zamo ya samo ganima Mm.
da kuma gwargwadon ladan da ake bayarwa ga wanda shi ya je yakin amma bai samo ganimar ba حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الله بن يزيد ابو عبد الرحمن حدثنا حيوة بن شريح عن ابي هانئ عن ابي عبد الرحمن الهبلي عن ابي عن عبد الله بن عمرو ان رسول Allah الله da صلى الله عليه وسلم ala ya قال ce ما من غازية تغزو في سبيل الله ba wata rindina da za ta fita yaki don taimakawa addinin Allah فيصيبون الغنيمة a ce sun samu ganima a wannan fitar tasu إلا تأجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة sai ko sun rage wa kansu biyu bisa uku ladan da za a ba su a lahira wannan ganima tasu kamar ta rage musu biyu bisa uku na ladan da za su samu a lahira
ويبقى لهم الثلث ya rage musu sulusun وإن لم يصيبوا غنيمة idan ko da suka je yakin nan ba su samu wata ganima ba تم لهم أجرهم ladan su sai ya zama yana nan cikakke gare su
حدثنا محمد بن صالح التميمي وحدثنا ابن ابي مريم اخبرنا نافع بن يزيد حدثني ابو هانئ حدثني ابو عبد الرحمن الهبلي عن عبد الله بن عمرو قال ablan amrin al-as ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ما من غازية ba wata rindina او ko سرية babban rindina daga wanda yake zu- ta ta ganamu.
biyu suka ce daga zuya da sariya wato kamar rindina da suke mutum ɗari hudu irin kamar ɗari hudu da abin da yake jab da haka da za ta je yaƙi a فتغنم ce ta samu ganima وتسلم kuma ta dawo lafiya ita ba a taɓa ta ba ita ta taɓa kafirai إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم sai ko sun zama sun gaggauta wa kansu biyu bisa uku na ladansu وما من غازية ba أو ta سرية rindina ko rindina تؤفق da za ta fita yaƙi amma ya zama ba ta yi nasara ba وتصاب ita ce ma aka taɓa إلا تم أجورهم sai ko ladansu ya cika
باب قوله صلى الله عليه Ya faɗi وسلم magana sallallahu alaihi إنما wasallam الأعمال بالنية hakika aiki ana duban manufar mai yin aikin
وإنه يدخل فيه الغزو وغيره cewa yaƙi da waninsa ya shiga a ciki من hadisin الأعمال da shi buhari ya fara kawowa a littafi shi muslim sai a nan ya kawo shi eh, a babin yaƙi to حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب قال yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce إنما الأعمال بالنية da ayyuka ana duban niyyar bawa وإنما لامرئ ما نوى kowane mutum ana ba shi lada gwargwadon niyyarsa abinda ya niyya yake samu فمن كان هجرته إلى الله ورسوله wanda yake ya hijira don Allah don manzon Allah فهجرته إلى الله ورسوله hijirarsa ga Allah ne da manzon Allah ومن كان هجرته shi na Allah لله ne shi na manzon Allah ne amma wanda yake ya hijira ba don addinin Allah ba ya yi ne don duniya da يصيبها zai samu أو امرأة ko mace da يتزوجها zai aura فهجرته إلى ما هاجر to إليه hijirarsa ta kasance ga abin da ya hijira ba ruwan Allah ba ruwan manzon Allah da hijirarsa
حدثنا معمر بن نعيم المهاجري اخبرنا الليث حا تعويلي.
حدثنا ابو الربيع اتكيو حدثنا حماد بن زيد حا تعويلي.
حدثنا معمر بن المثنى حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي حا تعويلي.
حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا ابو خالد الاحمر وسليمان بن حيان حا تعويلي.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا حفص يعني بن قياس ويزيد بن هارون حا تعويلي.
حدثنا حدثنا محمد بن العلاء الحمداني وحدثنا ابن المبارك حا وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان كلهم عن يحيى بن سعيد باسناد مالك da sinadin da imam malik ya rawaito hadisin da shi ومعنى حديثه da kuma ma'anar hadisin daman dai shi hadisin da wannan isnadin kadai aka san shi ta fuska ingantacciya Mhm.
shi yasa ake cewa garibi ne wa- a- a jere Mhm.
wa kad yakunu mustamiran tatara na hadisi innamal a'malu an umarin salasatu rijalu Ah, ya hanna sa'idin shi kadai ya rawaito hadisin ta fuska ingantacciya daga muhammad ibn ibrahim shi ma shi kadai ya rawaito daga alqabatu shi ma shi kadai ya rawaito daga sayyidina umar نعم kuma wannan isnadin da isnadin buhari duk adadin da ya ɗaya ne ko inda shi ma buhari ya karba daga mahumaidi ne daga sufiyanu daga habnu sa'id da shi ma a nan isnadin na farko da ya kawo ya karba daga alamun wasu labata ne shi ko daga imam malik to وفي حديث سفيان سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم sufiyanu Mm.
ya karba hadisin wato daga ibnu abi umara eh, bambancin kenan da aka samu shi ba daga humaidi ba نعم to باب استيباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى Ah, wato naji a hadisin sufiyanu naji malam al-haddad yana kan mimbari Mm.
yana ba da labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce abinda yasa shi muslim ya kawo hadisin nan a wannan babi hadisin da ake cewa shine rubu'in addini gaba daya wannan hadisin ɗaya ne daga hadisai hudu wanda gaba ɗaya musulunci yake kewayo a kansu To abin da sai ya kawo shi a nan a nan don ya nuna cewa yaƙi yana bukatar a tsaya a tsarkake ni ya zamo an yi ne don allah yadda sauran ayyuka suke bukata to yaƙi ma haka duk da ake ganin yaƙi babban aiki ne don waje ne da ta yi a rasa rayuwa ta yi a rasa dukiya ta yi a rasa kome amma in ba a yi shi da kyakkyawan niyya ba to ba wani amfani da za a cimma ba wani amfani da za a cimma a zuwa yaƙi to kada babu sai babu da lafi shahadar fi sabilillah ta'ala Ah, babin cewa ana so bawa ya nemi a ce ya yi shahada don taimakawa addinin Allah
حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن انس بن مالك قال Anas ibn Malik ya ce قال رسول الله صلى الله عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce من طلب الشهادة صادقا wanda ya nemi shahada a cikin tafarkin Allah cewa ya zamo ya yi shahada ya zama ko da gaske ne أوديها za a ba shi ladan shahadar ولو لم تصبه ko da a gida ya mutu ko da bai shahadar ba tunda dai da gaske ne yake neman yin shahada
حدثني أبو داهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أبو داهر أخبرنا وقال حرملة حدثنا عبد الوهاب Abdullahi حدثني ibn Wahab haddasani أبو Abu Shuraih شريح أن سعد بن أبي أمامة بن سعد بن هنيف حدثه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال sallam ya ce من سأل الله الشهادة بصدق wanda ya roki Allah ya bashi shahada ya zama ko ya roka da gaskiya بلغ والله منازل الشهداء ubangiji zai kai shi matsayin wanda suka yi shahada وإن مات على فراشه ko da a kan shimfiɗarsa ya mutu
لم يذكر أبو الدار في حديثه بصدق shi abu ɗaya a tasar wayar bai ƙara wannan lafazin ba
باب ذم من مات ولم يغزو babin zargin wanda ya mutu alhali a rayuwarsa gaba ɗaya bai taɓa zuwa yaƙi ba ولم يحدث نفسه بالغزو bai taɓa tunanin kuma a ce ya je ya yaƙi ba shi gaba ɗaya rayuwarsa ba yaƙin ba tunanin ma a yaƙin
حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سامي الداكي واخبرنا عبد الله بن المبارك عن وهيب المكي عن عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره قال abu huraira ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من mata ولم يغزو alhali bai yaƙi ba ولم يحدث به bai نفسه zantar da ransa da yaƙin ba مات على شعبة من zai نفاق mutu bisa wani bangare na munafinci munafiki shi ke zaune duk abin da za a yi wa addini ma bai damu ba ba zai taɓa zuwa yi wani abu ka taɓa akan addinin baba zai taɓa tunani a zuciyarsa cewa yi ba
قال ابن سهام قال عبد الله بن مبارك mubarak ya ce فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم fahimtar mu wannan magana ce wanda yake ta shafi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zamanin daga baya ba Yanzu zamanin daga baya ta yi ya zamo a ringa ganin to tare da wa ma za a yaki
babu sawabi man habasahu an al-gazawi maradun a babu dadan wanda rashin lafiya au uzurin aharu ko wani hanzarin daban ya hana shi zuwa yaƙi wanda an tafi yaƙi yana da niyya zuwa yaƙin amma kuma rashin lafiya ta hana shi zuwa yaƙin ko wani hanzarin حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن العمشي عن ابي سفيان عن جابر قال Mm, jabir bin abdullahi ya ce كنا مع النبي صلى muna الله tare عليه da وسلم annabi في sallallahu alaihi wasallam a غزاه wani yaƙi فقال ya ce ان بالمدينه لرجالا akwai wasu mazaje a madina ما سرتم ba ku taɓa مسيرا tafiya tafiya ba ولا قطعتم ba واديا ku taɓa yanke wani fili ba الا كانوا sai ko معكم suna tare da ku حبسهم المرض rashin lafiya ce ta hana su su fito tare da ku
حدثنا يا ابن يحيى اخبرنا ابو معاويه حا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد الاشد قال حدثنا وكيع حا حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الاعمش بهذا da الاسناد wannan isnadin غير ان في حديث وكيع sai da الا ya شركوكم في الاجر wato sai ko sun yi tarayya da ku a lada
باب فرد الغزو في البحر babu farlar yin yaƙi a kogi حدثنا يا ابن يحيى قال قرات على مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallama kana da kula ala ummi harami ya kasance yakan shiga wajen ummi harami binti milhana ummi lahad fatu ta imuhu bashi abinci wa kana ummu haramin ta ta ubadatu bin samiti ita ummu haramin dinnan uba da tubrin sabiti ne yake aurenta fa dakhala alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen ummu haramin wata rana fa ada amatu ta ciyar da shi thumma jalasat fa sannan ta liratu zauna tana kakkaɗe kansa fa nama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sallama yi bacci thumma staiqaza wa huwa sannan ya farka yadhaku yana murmushi qalat ta ce fa qultu ma yudhikuka ya rasulullahi yasan ya ka wannan farin cikin haka ke wannan murmushin qala ya ce nasu min ummati ururu urru alayya alayya wasu uzata fi mutane ne daga sabilillahi al'umma al'umma ta aka nuna min su sun fita yaƙi a cikin tafarkin Allah yarkabuna sabaja hadal bahari za su hau tsakiyar wannan kogi mulukan al-asrati suna kamar sarakai akan gadajensu aw misal muluki ko kamar al-asrati sarakai bisa gadajen yashukku ayyuhuma qala yana kokonto shi mai ruwayar shi isaqun abi ablan abi talhata wanne manzo Allah ya faɗa qalat tace fa qultu ya "Sai rasulullahi ya rasulullahi ud'ullaha an yaj'alani minhum ina ka roƙa min Allah ma ya zama ni ma ina cikin su fada alaha manzo Allah ya mata addu'a thumma wada'a sannan ya rasahu mai da fanama kansa ya sake komawa baccin sa thumma istayqadha wa sannan ya farka yadhaku yana murmushi qalat tace fa qultu Nace, ma yudhikuka ya "Me yasa ya ka rasulullahi wannan murmushin ya rasulullahi qala Yace, nasu min ummati wata urru ruwa alayya mutane ne uzata fi daga al'umma da sabilillahi aka nuna min su sun je yaƙi alhali suna masu yaƙi don taimakawa addinin Allah kama qala fil ula kamar yadda ya faɗa a na farko qalat ta ce فقلت يا رسول الله ya rasulallahi Udu Allah an roƙa yaj'alani Allah minhum." ya sanya ni daga cikinsu قال ya ce أنت من الأولين ke kina cikin na farko wanda na biyun ban da su ba na farko da aka faɗa kin ce a roƙa miki Allah to Allah ya amsa wannan
فركبت أم حرام بنت ملحان البهراء sai ummu haramin yan milhan ta hau kogi في زمن معاوية zamanin da mu'awiya yake halifa فسرعت عن دابتها wato sai ta faɗo daga kan dabbarta حين خرج من البحر bayan ta fito daga kogin ta hau dabba فهلكت sai Allah ya kaddara a nan ta mutu ta ta yi shahada wato shi mu'awiya shi ne farkon wanda ya tsaya tsayin daka cewa lalle musulmi su ringa zuwa yaƙi har a ruwa zamanin sai na umar an yi niyyar aje yaƙi a ruwa sai sai na umar ya ce ba na ɗora bayan allah al'umma annaba akan ruwa ba sai na sanya abin yake ya kiran wani fanta min ruwa ya tafiya a jirgin ruwa take ce ya amina rumi ne ai wata irin tafiya ce kuna cikin abu kamar kun mallake shi amma shi ya mallake ku in ya so yanzu nan ya tsalle da ku in ya so yanzu nan ya kife da ku in ya so ka za ce ai wallahi ba zan taba dora wani cikin al'umma annabi ba akan irin wannan eh ba za a yi yakin nan akan ruwa ba muawiya shi da yake gwamna a sham kasar ruwa ce eh, iyakar ruwa ne gashi ba nisa daga cyprus zuwa gefen sham sai ya ringa matsawa amiral muminin na ai yanda tafiya take a tudu haka take a ruwa ai ba wani abu sai na mace ce an na nan kan bakana ba zan taɓa yadda ba bayan sai da na umar na sai da na usman ya zama halifa mu'awiya ya sake ta da maganar nan ai kaza da kaza ai ba wani abu har dai sai na so yace to je ka a ya yadda aka tura rundunar Allah ya kaddara ko suka je Cyprus suka bude Cyprus wato Qobrus Qobrus to kuma bayan da ya zama ma halifa ya zama yana tura runduna a kogi to
حدثنا علف بن هشام مم.
حدثنا عمار بن زيد مم.
عن يا بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن انس بن مالك عن ام حرام وهي خالة انس قالت قالت على انس tace اتانا النبي صلى الله عليه Annabi وسلم sallallahu يوما alaihi wasallam ya zo mana wata rana فقال عندنا ya yi baccin rana a wajen kala wannan na baccin rana ne Na'am.
wanda murari'insa ya ƙilu نعم ba na kala ya faɗa ba ne wanda murari'in ya ƙulu ake cewa نعم فاستيقظ ya وهو farka يضحك yana murmushi فقلت نجي.
ما يرهقك يا رسول me الله yasa kake wannan murmushin ya rasulallah بأبي أنت na وأمي fanshe ka da ubana da uwata قال sai manzo Allah ya ce أريد قوما من أمتي an يركبون nuna زار mu mutane الباري daga al'ummata da za su hau bayan kogi كالملوك على kai ka ce الأسرة sarakai ne akan gadaje فقلت nace ادعو الله أن يجعلني منهم ka zo ga min Allah ya sanya ni a cikinsu قال ya ce فإنك منهم kina cikinsu قالت ta ce ثم نام sannan ya sake bacci فاستيقظ kuma ya أيضا farka ne وهو يضحك alhali yana murmushi فسألته na tambaye shi فقال مثل ما ya faɗi قالت kamar لي.
magana da ya faɗa فقلت na ce ادعو الله أن يجعلني منهم ka roƙa min Allah ya sanya ni a cikin قال sai manzo Allah ya Anti ce minal "A'a, awwalina." kina dai cikin na farkon ba wannan na biyun ba
قال yace فتزوج عبادة بن الصامت Ubangiji ya بعد aure ta bayan nan فكذا في a البحر wancan ruwayar an ce sannan ma matarsa ce Na'am.
amma wannan ruwayar aka ce ai daga baya ne نعم Ma- a, ubaratu ya tafi yaƙi a kogi wato zamanin da shi muawiya din yake gwamna حملها معه a, a, a sham din Na'am.
da ita aka je yakin kubrus din cyprus din ya ɗauke ta tare da, da shi فلما أن جاءت yayin da ta zo قرب لها بغلة aka kawo mata alfadara ta فركبتها hau wannan alfadarar sai فسرعتها alfadarar nan ta yi tsalle ta kada ummu harami فاندقت عنقها shi kenan wuyanta ya kare وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر ويحيى بن يحيى قال اخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن- عن ابن حبان عن ابن حبان عن انس بن مالك عن خالته ام حرام Mm.
بنت ملحانة انها قالت ta ce نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني wata rana kusa da ni ثم استيقظ sannan ya farka يتبسم yana murmushi قالت ya ta ce فقلت نتي.
يا رسول "Ya الله ما Rasulullahi, ارهقك baraka me yasa da a, kake wannan murmushin قال ya ce ناس من امتي wasu غلبوا mutane علي daga al'umma ta aka nuna min su za يركبون دار هذا su البحر hau أحضر bayan wannan kogin kore kore ثم ذكرنا وحديث حمار بن زيد wato shine baharul Ah- abiyar mutawassit Na.
mediterranean sannan ya bace kamar hadisin hamad ibn zaid وحدثني يا ابن أيوب وقتيبة بن هجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك yana da يقول malik yana cewa أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة ملحانة Allah ya je wajen yan milhanu ita ce dai umu haramin ɗinta خالة أنس wadda yake yan uwar mahaifiyar Anas ce فوضع رأسه ya عندها kwanta a wajenta وساق الحديث بمعنى حديث إسحاق بن ya أبي kawo hadisi دهتا kamar hadisi Isa ibn Abi Dalhata ومحمد بن Muhammad يحيى بن ibn حبانة Habbana باب فضل الرباط في سبيل الله عز babu وجل falalar a tsaya kare iyakar musulmi a cikin wato kare addinin Allah azza wa jalla حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بحرام الدارمي حدثنا ابو الوليد الطيالسي حدثنا ليس يعني بن سعد عن ايوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن السمت an sulaimana qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yaqulu salmana ya karɓo shi shura habila ya karɓo hadisin daga salmanul farisi kala salmanu ya ce samitu rasulallahi na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ruba yawmin wa lailatin mutum ya tsaya ya ribaɗi yini ɗaya da dare ɗaya a Khairu.
ce an yi ribaɗin awa 24 khairu khairun min siyami shahrin wa ya fi qiyamihi ladansa ya fi daga azumin wata guda da tsayuwar dararen wata guda ya fi kai azumin kwana talatin kai tsayuwar dararen talatin wa in ma tajra alaihi amaluhu allazi kana ya'maluhu idan mai ribaɗi wanda yake cikin ribaɗi ya mutu aikinsa zai gudana gare shi wanda yake aikatawa wa ujri alaihi rizquhu za a gudanar masa da arzikinsa wa min alfattana ya amince daga mala'iku masu tambayar kabari ya sa ashe zama ribadi akwai lada mai yawa inda mai misali ake faɗa wa ribado fi farzun kabiru ribadi akwai lada mai yawa a cikinsa wannan ya sa shehu bello ɗan shehu Mm.
usman ɗan fodiyo yake cewa shi ko ya mutu Mm.
kada a ce za a kai shi sokoto a Mm.
bar shi abin da ya shi a wurin inda Mm.
yake zaman da yake a wajen na ribadi ne Mm.
domin ya samu wannan falalar da aka faɗa Mm.
cewa har ya ko har a tashin alkiyama duk aikin da yake na lada ana ci gaba da rubuta masa ba wanda za a yi to حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح عن عبد الكريم بن الحارثي عن أبي عبيدة بن عقبة عن شرحبيل بن سمت عن سلمان الخيري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم mm, بمعنى حديث aka ce الليثي daga wannan ribadin ne na'am aka gano abin da daga baya bayyana na irin ribaɗin da sufaye sukan gina su zauna a ciki domin su wannan ribaɗin ko da yake ba wai akan iyakar ƙasar musulmi da kafirai suke ba a tsakiyar ƙasar musulmi ne amma in sun gina suna komawa can ne da zama su fuskanci ibada wanda a cikin abin da suke fuskanta har akwai addu'a ga sauran musulmi cewa allah ya kare su tunda wayancan ma wanda suka je iyakar ƙasar kafiran da musulmin mai suke ba kare musulmi ba na'am su ma wannan kuma mai suke ba kare musulmin ba da addu'a su bambancin wayannan da makamansu ne wayannan kuma da addu'a shi yasa ashe su ma din suna da tarayya a cikin wani abu da irin wannan ladan Yan a cikin wannan ladan illa iyaka aka ce irin zama a wannan ribadin yana da sharuɗa yana da sharuɗa hakanan zama a zawiyoyi yana da sharuɗa Ah, wanda yana cikin sharuɗa a ce wanda zai zauna din ya zama Allah ya fuskanta ya yanke mu'amalarsa daga halitta gaba da kai ya zauna yana sauraron wane ya kawo ko ya zauna yana faɗawa na muna nan dai muna ci gaba da addu'a kan wannan bukatun da aka faɗa ni na yanzu zai addu'a ne wa musulmi gaba ɗaya kawai na'am ba wane ba ba wane ba ba wane ba a'a musulmi gaba ɗaya Allah muna roƙonka ka tsaya musu da duk bukatunsu na alheri kaga yayi gabaki ɗaya al'umma ba kuma waiwaye yake fi masa wani abu ba me za su kawo barawa na ai ya fi kawowa ma a fi tsayawa a yi masa da wannan duk ba wannan a ciki kawai yanayi ne ga al'umma saboda al'umma annabi yanayi ne ga al'umma dan al'ummar annabi ne kai wanda yake al'umma annabi ko bai baka ba ai ka dubi al'ummar waye eh yana cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ashe dole a dubi wannan a so shi a neman masa alheri duban haka eh, duban mai gidan Eh, duban da ake duban mai gidan ake
نعم حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح عن عبد الكريم بن الحارثي عن أبي عبيدة بن عقبة عن شرحبيل بن سمدي عن سلمان الخيري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الليثي kama ma'anar hadisin laisu da ya gabata عن أيوب بن daga موسى ibn musa باب بيان الشهداء babu bayanin wanda suka yi shahada masu wanda ake rubuta sun yi shahada sun kai nawa wanda aka kashe a wajen yaƙi kaɗai ne ya shahada ko ko bayansa ma akwai wasu da suka yi shahada na'am بسنا بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a muwadda hadisan maliku imam malik da su mai guda nawa ne wanda suke marfuwa a ciki guda nawa ne su waye masu bin muwadda ehin, hadisan da imamu malik ya ruwaito daga sumayyu ka faɗi za ko ba ka tajiridu abi fitarwar ibn abdulbari a fitar da ka guda nawa ne Na'am.
Ehin, a, to ya- ya ya karo daga abi salihin ya karo daga abi huraira cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce bainama rajulun yamshi bi tariqin wani mutum yana cikin tafiya akan hanya waje da gusna shaukin ala sai ga tariqi reshen kaya akan hanya fa akharahu ya ɗauka ya matsar daga hanya don musulmi su huce lafiya fa shakara Allahu lahu Allah ya gode masa wannan aiki nasa fa gafara lahu ya yi masa gafara
wa qala Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashhadu khamsatun wanda suka yi shahada wanda ake rubuta sun yi shahada biyar ne almad'unu na farko wanda ya mutu a wakacin da ake annoba shine ma'anar mal'unu allazi mata fidda'un ba wai ana nufin wanda aka soka da mashi ba wanda aka soka daga mashi in a yaki ne don tabarkin Allah an shahidi ne da wanda ya mutu a annoba kamar misalin ana kwalara a wannan kwalarar ya mutu ko ana dai wani irin wannan nau'o'in cutar
wal mabdunu ko kuma wanda ya mutu da ciwon ciki wal gariqu ko wanda ya mutu a ruwa
wa sahibul hadami sai kuma wanda gini ya faɗowa wa shahidu fi sabilillahi sai azza kuma wa wanda jalla aka kashe a wajen yaƙi don taimakawa addinin Allah to wayannan biyar din duk sun samu shaha- sha'in shahada sun samu shahada Ah, illa iyaka wasu malamai da yawa suke cewa ita shahada iri uku ce akwai wanda yake shahidi fi duniya wal akhirah shine wato a dahira zai samu ladan wanda ya shahada a nan duniya ma kuma za mu yi masa ɗauka ɗaukan wanda ya shahada ma'ana ba za a yi masa wanka ba ba za a yi masa sallah ba ba za a yi masa wani likafani daban ba za a binne shi da tufafin da ya- ya mutu da su ya zama shahidun fi duniya wal akhirah akwai kuma wanda yake shahidun fi duniya wanda za a ce ya shahada amma a nan duniya shine wanda ya je wajen yaƙi yaƙin da aka yi dan Allah amma shi ya je da wata manufa daban amma sai Allah ya kaddara aka kashe shi tunda mu a wajen mu an kashe shi ne a yaƙin da aka yi dan ɗaukar kalmar Allah ai za mu ɗauka ya shahada ba za mu yi masa wanka ba ba za mu yi masa likafani ba ba za mu yi masa sallah ba amma a lahira fa a hadisin da ya gabata a baya ya faɗi ya nuna cewa ai ba shahidi ba ne ga farko wanda yake shahidun fila ajinati fakat su ne ragowar wato banda shi wanda aka kashe a wajen yaji shi ne nawawi a sharhin muslim yake faɗa a nan cewa abinda ake nufi da cewa wannan sun yi shahada banda wanda aka kashe din ma cewa za a ba su ladan shahada a lahira amma a nan duniya za a yi musu wanka za a yi musu likafani za a yi musu lasallah shi ya sa shuhada ul'ahirati ne fakat amma wanda aka kashe a wajen yaƙi don taimakawa addinin Allah ai wannan ba a yi masa wanka a, ba a yi amma ana yi masa sallah a wajen hanafiyawa amma mu wajen da wajen shafi ba a yi masa wanka amma da wanda yake son ya ga ƙarin bayani to kuma ya dubi littattafan fiƙi ko ya koma ga littattafan fikiyo domin dai a motarsa da cewa wala ya gasalu ko a motarsa ne ya faɗi wannan ko a risala eh wala ya gasalu shahidul mu'taraki ko wala yusalla alaihi a motarsa ne wannan ko a risala hmm? a risala ne to a motarsa ya faɗa a yi ta za a yi aga da faɗa iyakar karatun namu damar risala ya motarsa ya ya faɗa to eh, haddasana wanne ne حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن ابي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce ما تعدون الشهيد فيكم ko a ganin ku wa ake ganin ya shahada wa kuke lissafawa a matsayin ya shahada قالوا يا رسول Lissafa ce, الله ya rasulullahi من قتل في سبيل الله فهو شهيد wanda aka kashe a yakin da aka je don taimakawa addinin Allah ai shi ya shahada قال yace إن manzala شهد- ce inna shuhada ummati idan la qalilun ai ko in haka ne wanda suka sha da ruma ta ai yan kaɗan ne kenan qalu faman hum ya kace rasulullahi to suwa ya rasulullah qala manzo Allah ya ce man qutila fi wanda sabilillahi aka fa huwa kashe shahidun shi a yakin da aka yi don ɗaukaka addinin Allah to ya zaro yi shahada ومن مات في سبيل الله wanda فهو ya fita- شهيد ya fita don wani abu da addini to shi ma yi shahada Kuma shi ma- wanda ya fita neman ilimi sai Allah ya kaddara ya mutu zama kuma neman ilimin nan ya fita ne don Allah ba don wata manufa ba za a ce ya yi shahada kenan
ومن Waman- مات في الطاعون فهو wanda ya mutu شهيد a annoba shi ma ya yi shahada ومن مات في البدن wanda ya فهو mutu da ciwon شهيد ciki ya yi shahada
قال ابن مقسم ibnu mukasami miksamin yake cewa أشهد على أبيك في هذا الحديث أنه قال na shaida bisa mahaifinka a wannan hadisin wato yake faɗa wa suhailu cewa suhailu kai a ruwayar hadisin kare dan na tabbatar mahaifinka ni yadda ya faɗa mana shine cewa
والغريق شهيد wanda ya mutu a ruwa shi ma ai yayi shahada
حدثني عبد عبد الحميد بن بيان Abdulhamid ibn الواسطي Bayan al-Wasiti haddathana عن ابن Al-Sa'id ibn Al-Sa'id عبد مثله وغير قال أن في في حديث حديثه قال قال الفاعل الفاعل قال قال غير وإلا الله من بن سمع سمع أشهد على أشهد على أبيك أبيك أنه أنه زاد قال في في الحديث هذا الحديث na tabbatar ga dan uwanka ya kare a wannan hadisin ومن غرق فهو شهيد wanda ya mutu a ruwa shi ma ya shahada حدثني محمد بن عاتم حدثنا باز حدثنا وايم حدثنا سهيل بهذا الاسناد وفي حديثه قال اخبرني عبيد الله بن مقسم عن ابي صالح وزاد فيه والغريق شهيد wanda ruwa ya cinye shi ma ya shahada حدثنا عبد بن عمر البكراوي حدثنا ابي وائل يعني بن زياد حدثني عاصم عن حفصة بن سيرين قال قال لي انس بن مالك أنس بن مالك يعني- يعني امرته امرته da me a a haibru abi amlata ya mutu قالت ta ce قلت بدعوني ya san da ake alloba قالت ta ce فقال sai Anas ya ce, قال رسول الله صلى الله عليه ya ce, وسلم دعوني شهادة لكل مسلم Damuni shahada ce ga dukkan musulmi mutuwa a annoba ana rubutawa matsayin shahada ga duk wanda yake musulmi حدثنا الوليد بن شجاع حدثنا علي بن مسحر عن عاصم في هذا الاسناد بمثله to babu farin rami wal hasi alaihi babu mafaralar da take cikin iya harbi da kwadaitarwa akan a tsaya a koyi harbin wa zama man alimahu su da mana zargi ga yau wanda ya san harbin kuma ya zo ya mance da ya sani amma kuma ya bari ya mance حدثنا هارون بن معروف اخبرنا ابن وهب اخبرني عمرو بن الحارثي عن ابي علي سماوة بن شفي انه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم Ya هو على Allah المنبر sallallahu alaihi يقول wasallam yana kan mimbari yana cewa واعدوا لهم ما استطعتم من da Allah قوة ya ce ku tanada wa kafirai a koyaushe iyaka abin da kuke iko a kai na daga karfi ألا إن القوة yana الرمي cewa na'am hakika karfi iya harbi ألا harbi shi إن ke kan gaba.
القوة الرمي a hakika karfi harbi ألا إن القوة الرمي a hakika karfi na'am hakika karfi harbi حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو بن الحارث عن ابي علي عن عقبه بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yana cewa ستبتو عليكم za a ارضنا bude muku kasashe ويكفيكم الله Allah zai isar muku labarin kafirai فلا يعجزكم احدكم فلا يعجز احدكم ان يلقوا باسهمه amma ko a wannan halin da ba a yaki kada ɗayan ku ya gajiya daga a ce ya ɗauko kibiyoyinsa yana gwada harbi don ba a san ran da bukata harbin za ta zo ba in aka bari aka yi sakaci kuma aka manta bukata ta zo kuma ya za ya za a yi حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد عن بكر بن مضرة عن عمرو بن الحارث عن ابي علي الحمداني قال Mm, سمعت yace- عقبة بن عامر عن yanzu النبي kudin صلى الله عليه yana وسلم daga annabi sallallahu alaihi بمثله wasallam kuma hadisin da ya حدثنا gabata محمد بن رمي بن المهاجر عن الليث عن الحارث بن يعقوب عن عبد الرحمن بن شماسة عن أن فقيما اللحمية قال لعقبة بن عامر عقبة بن عامر تعتلب بين هذين الغرضين وأنت كبير وأنت كبير يشق عليك.
komowa tsakanin karan baran nan guda biyu ka gyara wannan ka gyara wannan ka auna wannan ka auna wannan wanne ya fi nisa ne wanne ne kaza alhali ka tsufa wannan tafiyar ma kanta ai aiki ce a wajenka قال عقبة sai kuma tunu amirin ya ce لولا كلام سمعته in من ba رسول da الله صلى wata
الله عليه magana وسلم لم أعانيه ba da nabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da baka ganna ina gogayya da wannan ba قال الحارس harisu ya ce وقلت لابن شماسة yake وما da ذاك irin shumasata ana cewa shumasata ana cewa shamasata نعم wato ko da ramma shine ko da fatata نعم Ah, kamar yadda wancan ya ajuzu ana faɗa ya- ana faɗarsa shi ba da fuska biyu fala ya ajas ko fala ya ajus Ah, to ah, wa ma za ka wani wata magana ce da shi uku batun amirin ya ji daga manzo sallallahu alaihi wasallam har ta sa gashi tsofai tsofai Mm.
amma yana aikin koyon harbi ko gogewa a wajen iya harbi Mm. قال ya ce إنه Allah قال sallallahu alaihi wasallam ya ce من علم الرمي ثم wanda ya san تركه harbi amma kuma ya bari har ya manta فليس to ba منا ruwan mu da shi أو قد ko أسى hakika ya saba wa Allah ya saba wa Allah sallallahu alaihi wasallam sababu qawlihi sallallahu alaihi wasallam la tazara da'ifatu min ummati zahirina ala al-haqqi
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما